zatukum wanda hannunku da masukanku suke suke samu su liyabluwa ajikum wa imakum liya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib Allah zai haka ne dan ya jaraba ku ya jaraba imaninku ya hana ku kar ku yi wannan farauta liya'lam Allah man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya san wane ne tsoron a watan a gaibin da Allah ya sa ba zai iya takawa ba man i'tada ba'da zalika wanda ya taka dokan ubangiji bayan Allah ya riga ya bayyana mana to falahu azabun alim azaba mai girma ya tabbata a gare shi wannan aya da muka tsaya za mu ga na farko dai larabawa sun saba da farauta kamar yadda banu isra'ila suka saba da su su masunta ne amma su su larabawa sun saba da farauta sosai ta ga ai banu isra'ila su ma akan abin da suka saba sai da allah subhanahu wa ta'ala ya ja musu layi ya hana su wani abu ya hana su yin su din ranar asabar suka zo suka taka layi na biya mana iri a dole bisab يستأتيهم حيتانهم يوم تقسيم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون ko yafsukun akwai wannan yana nuna mana eh yanayin yadda waɗannan al'umma suke kaga suna yin sun su Allah ya ce wasu kwanaki aka ce banda shi suka zo suka saba suka saba saboda sun saba to kuma larabawa tun da kuma farauta ne kuma kun saba da farauta a wannan lokacin yankin harami duka daji ne da shawararsu in ba ɗakin allah ba shi da yake ka'aba ne kuma dabbobi na zuwa saboda alfarman da ke wajen kuna kama su ko da kun yi harami kun sa harami a jikinku to yanzu ga wani hukunci nan allah zai zo da shi ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da allah kuka yarda da annabi muhammad la yabluwannakum allah bi shay'in lallai Allah zai jaraba ku da wani abu shay'in din nan an yi mishi tarwini ne a wajen malaman balaga an yi tarwini ne da tahqir wani dan abu ne dan kadan Allah zai jaraba ku da shi a tanalu aydikum wa rimahukum wanda shi Allah ya wannan kuma Allah bi shay'in min as-sayy Allah zai jarabe ku da wani abu daga cikin abin da kuke farauta dan haka mim man min din nan a wajen malaman na abu wannan tar'iziyya ne wata wani abu da kuke farauta daga cikin ababen farautar ku bi shay'in wannan kuma mun ce tamrin anan da tahqir wani dan karamin abu tanaluhu aydikum rimahukum wanda hannuwan ku da da masunan ku suke samun shi nan me yasa zikira nan me yasa aka ambaci hannu saboda galiban farauta hannu ya fi tasiri a cikin gaɓoɓin ɗan adam yayin farauta fiye da kowanne sai aka ambace shi wani ma'ukum haka nan kibiyoyi da masu da makamai sun fi tasiri fiye da komi a wajen farauta sai yasa aka ambace su liya alama Allah mai ya kawo hudu da bai Allah zai ya haka ne ya san wane ne zai iya jin tsoron dokan ubangiji ya tsaya a inda Allah ya umarce shi تلك حدود الله فلا تعتدوها wannan iyakokin Allah ne kar ku fara ku kare ku kago ku taka shi ko ku ketare shi wannan malamai masana hadisi sun yi safari akan da shauran malamai na duniya wai wannan Allah yana magana da masu aikin hajji ne wanda suka sa harami ko ko a'a mutane wanda ba su sa haramin ba ko bayan sun cire haramin suna da dama sa farauci dabban da ke cikin harami la imam malik allah ya kara masa yarda ya ce ana magana ne da watan mahajjaci ko da ya watan in ya sa haramin ko bayan ya cire haramin bai halatta ya farauta ba abdullahi dan abbas rizwanullahi alaihi ya ce a anan ana magana ne yayin da harami ke jikin shi ba zai farauta ba amma in ya cire haramin ya samu ya yi waɗannan farauta la malamai muhakkikun na daga cikin mufassirun suka ce duka za a iya haɗa su kenan da zarar mutum ya yi ihrami ya sa harami haramun ne a gare shi ya farauta haka nan dan ya cire harami haramun ne a gare shi ya farauta sai ya gama aikin hajji shi gaba daya sannan zai kaga an hada maganan magabata guda biyu kenan li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah yana yin haka ne dan ya san wane ne ke tsoron Allah tsoron Allah don a nuna mana ba a baki take ba ba kuma iya surutu bane da bambadanci ko kuma iya kwalliya misali mutum ya zama na yi zaton wani ya zaton cewa a a rike babban tabbi shine ba shine ga tsoron Allah ko kuma wani a a yi zaton mujarradin tara gemu da guntsila wando shine alamar tsoron Allah la Allah ya ce yayi haka ne ya alama man ya alama Allahu man yakhafu bil ghaib Allah ya yi haka da ya san wane ne ke tsoron shi a cikin zuciyarsa duk waɗannan abubuwa tasbi yanke wando ta rage mu dukansu sha'ira ne min sha'air suna daga cikin sha'air alamu ne wanda suke nuna cewa mai ir dauke da wannan ya kamata ya zamo mai tsoron Allah mai cike da imani amma ba su ne lubbu-lubbun imani ba ballantana su zamo dalilin su zai sa mu kai wasu aljanna ko mu kai wasu wuta wa iyyazu billah wannan ba koyarwar annabi Muhammad bai Allah ya yi haka ne ya alama Allah man yakhafu bil ghaib dan Allah ya san wace tsoron shi haƙiƙanin tsoro zahiri da batini wa man itada ba'da zalika duk wanda bayan an bayyana mishi wannan azalika ismul ishara al-musharu ilayhi shine dokokin Allah nan da yace li yabluwa la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayy Allah zai jarabe ku da wani abu eh daga cikin abubuwan da kuka saba eh na farauta shine al-musharu ilayhi faman yatada ba'da zalika duk wanda bayan an karanta mishi wannan wasu malaman sun ce a'a faman yatada ba'da zalika wanda yazo ya taka wannan dokar bai can an a jahiliya kuna yi wasu malaman kuma suka ce a'a ba mana ta da ba da zalika wanda ya zo wannan dokan bai can kafin a saukar da ayan nan da take cewa ga Allah zai jarabe mu akan farauta watan mujarradin mutum ya zama mai aikin hajji ko umra ba a yarda ya farautar dabban da ke cikin harami ba to sai ya zo ya yi kuma da gangar to falahu adabun alim azaba mai raɗaɗi zai tabbata a gare shi kaga an kuddiman jaru wal majrur li ifadat at-takhsis kaga nan falahu azabun alim azabun alim lahu sai aka gabatar da lahu shi ma wata hanya ce ta wajen malaman balaga da suka ce yana tabbatar da takhsis wato wannan abin azaban nan zai samu wannan wanda yake wannan abin kuma mai raɗaɗi Allah ya tsare Allah idan ada an zo an faɗi wannan to yanzu a harami ba babu abin da ake farauta ko farami ya zamo birni bal babban birnin birane dan Allah ya ce lituzira ummal qura wa man haulaha Allah ce dan kai ma menene uwan birane ita ce haramin makka yanzu duk waɗannan sun kau to yanzu idan muka zo me zamu yi lissafi akan shi saboda shari'ar musulunci saliha ce da kulle zamani wa makan me yasa larabawa suke neman waɗannan abin farauta don su makan su guduri su ɗan samu abin da za su samu har su koma gida in ma kasuwancin ne su yanzu wane ne za mu fassara ma wannan mu ɗabbaka wannan a kan shi tun da yanzu ba ba dabbobin da ake farauta a gun shi sai mu ce yanzu akwai menene akwai alhajin da ya sa harami yake haram yake kan aikin ihrami bai kamata ya zamo dan canji ba a cikin harami ko da ko ya gama ya cire rigan shi ya cire ihramin shi kiyasan da wannan aya domin waɗancan suna neman fa'ida ne da maslaha ta yadda za su gyara rayuwarsu da abin da za su ci da abin da za su guziri da abin da za su tattala haka shi ma ɗan canji bai kamata dan canji ya sanya harami sannan ya ce zai shagalta da ibadan Allah sannan ya shagalta da farautar ababen mutane na duniya bai shigarta da farautar neman ababen duniya bai kamata ba idan da alkur'ani ya fassara da wancan yanzu fassarar za ta tashi daga waɗancan masu farautar dabba ne a'a yanzu masu farautar ƴan canji za mu ɗabbaka wannan ayar a kansu ya kamata duk alhajin da ya sanya harami to ya ija ma'ana mu'amalar shi ta kasuwanci ya shagalta da Allah har sai ya gama aikin hajji gaba ɗaya ya karkare sannan sai ya koma kan aikin hajjin shi domin iyakan akan wannan aya Allah ya sa mun dace ko da ko ya cira a ko da yana kan aikin hajji ya kai inda zai iya cire ihrami bai kamata ya shagalta da canji ba ya bari sai ya gama aiki gaba ɗaya sannan ya dawo kan shi don Allah subhanahu wata'ala yana faɗakar da mu kuma shari'a musulunci saliha ne bi kulli zamanin wa makan Allah ya samu dace ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayyidah wa anfusakum wa man qatalahu minkum muta'ammidan فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عليم بالظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم به يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه يا الله عزيز ذو انتقام الله سبحانه وتعالى يا جاي من آية لتكباتا ليبلونكم الله بشيء من الصيد الله زي جرباك زي وانا جرباوا دلوك وانا أبو دمك لا رباوا سكتابا دشي شيني فروتا ونم الله يلم قيامنا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني لألا kuka gaskata annabi Muhammad kuka yarda alkur'ani da sunnan nan ita ce matafiyar rayuwanku wanda za su kai ku ga Allah ga samun yardan Allah to la taqtulu sayda wa antum shurum kada ku kashe dabbobi yakin da kuka sa arami a jikinku kuna masu aikin umara ko kuma kuna masu aikin hajji da larabawa sun kasance ko da harami a jikinsu suna aikin hajji sai su shagalta da abin da ya shafi farauta nan alkur'ani ya hana su me ya hana su saboda Allah ya maida haramin makka haraman aminan waje ne amintacce ai ma'amunan abin amincewa don haka mutum in ya shiga ciki ba a yakan shi ba a kashe shi haka nan dabban ma da ke ciki Allah ya amintar da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin hikima irin tasa sai ya sa farkon wata masu alfarma a musulunci da Allah yake gaya mana cikin suratul tauba inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum akwai guda hudu daban da yake banci ya ce fala tasidu fihinna anfusakum kada ku rinka zaluntan kawunan ku a ciki a kaga wannan watanni guda hudu to Allah ya ba su alfarma saboda wannan haramin ne ya sanya gaba ɗaya duk abin da ke da alaka da shi Allah ya hana musulmi su yaƙi a ciki ya hana su kai hari ya hana a kawo musu ya hana su azabtar da wanda yake cikin wannan wajen bal har dabban da ta shiga wannan wajen ma ta zama amsacciya saboda matsayin ɗakin ka'aba da alfarmansa a wajen Allah Allah yana cewa na kaga wannan kenan watanni masu hudu masu alfarma a musulunci guda hudu shine watan zulka'ada watan watan bawan layya da watan zulhijja shine watan layyan sai watan sai muharram wani ne watan cika ciki waɗannan watanni ba a yaƙi a musulunci a cikinsu za kuma mu gaya ma masu faɗa da musulmi ba kada su yaƙi musulmi a cikin watanni watanni nan saboda dukkan watanni watannin nan guda uku sun samu alfarman watan zulqa'ada ne wanda daga kan shi ne aka fara shiga aikin watan aiki a ranakun aikin ayyamu watan a ranakun watannin aikin hajji sannan guda ɗaya manzo Allah yana cewa salatatul sardun guda uku suna jere shine zulqa'ada zulhijja da muharram wa wahidun fardun guda ɗaya kuma a daban yake shine rajabul mutar watan rajab shi ma wata ne mai alfarma to nan Allah yana so ya nuna mana fadlan shi da baiwan shi da ni'iman shi ya katange har waɗanda suka kasance dabbobi ne inda sun shigo wannan sun tsira duk mutumin da ya shiga wannan hurumin wannan haramin ba a azabtar da shi ba a tsaye mishi da hurumin da haji a wannan lokacin da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mummunai wanda kuka yi imani da da annabi Muhammad kuka gaskata Allah kuka yarda da alqur'ani da sunna la taqtulu sayda duk abin da ya shiga na dabban da kuke farauta in ya shiga wannan yankin to la taqtulu kada ku kashe shi wa antum hurum jumla wa antum hurum wannan wawul hali watan jumla ce haliya halaka kaulukum aha watan huruman kun kasance a lokacin kuna mai ihrami da aikin hajji ko aikin umra kakwai farauta a wannan lokacin wa man qatalahu minkum muta'ammidan wanda ya kashe kuma daga cikin ku mun ce kayye kayye farauta sai yayi da gangan bayan ya ji ayoyi da nasihohi da Allah ya faɗa domin Allah ya ce wa man wa man da ba da zalika falahu azabun alim wanda yayi da gangar irin wannan to zai shi azaba mai radadi kuma sai ya zo ya kashe shi muta'ammidan da gangar falahu falahu jaza'u mislu ma falahu jaza'u فجزاء مثل ما ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم واتن sakamakon shi sai ya biya dabba mai girma irin wannan malamai sun ce a nan me yasa aka ambaci muta'ammidan wanne ne muta'ammidan muta'ammidan shine wanda ya san hukuncin an ce kar a yi sannan ya yi da gangar wannan hukuncin shi sai ya yi ne sai ya ba da tamka sannan akwai mufti wa daga akhta yufti muftiun shi kuma menene ya san an ce kar ayi sai ya nufi wani abu sai ya kuskure ya fada wanda shari'a ta ce wannan kenan sannan sannan kuma akwai nafi wanda ya manta lo shi nafi shi menene shi ya san cewa shari'a ta hana kuma bai nufa shari'an ba ya nufi wani abu ne can kawai ya san cewa shari'a ta hana kar ta yi garin ganganci shi kawai sai ya zama da ya mamanta da abin da shari'a ya ce ya zo ya taka da yawa malamai sun yi saɓani a kan waɗannan uku to me yasa qur'ani ya bayyana cewa muta'ammidan wanda ya yi da gangan bai faɗi wanda ya yi da kuskure ba bai faɗi wanda ya yi da mantuwa ba aka ce shari'a ya faɗi wannan saboda shine galib galiban mutane wanda za su maimaita wannan to sai dai su yi da gangar amma an riga an faɗi hukunci Allah to shi kuma wanda ya yi bisa kuskure fa ko kuma wanda ya yi da mantuwa kan ce galiban wannan lam ya kusur ba su nufi cewa su yi ba ne irin wancan wanda ya san an faɗa kuma ya taka shi yasa shari'a ya ce a'a wanda ya yi irin wannan fa jaza'u mislu ma qatala min an-na'am ta sai ya biya dabban da ya harbe ta sai ya biya kamkanta Allah kenan idan ya kashe wata dabba wanda take kiman akuya sai ya je ya samo gawurtaccen rago ya biya kenan wanda kuma ya kashe abin da ya fi wannan girma fa to shi ma sai ya je ya samo abin da ya kai tamkan irin wannan shi ma ya biya saboda menene ya hukumu bihi da wai adlin minkum shari'a ta ce dole sai ya biya tamka kenan a فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم to su wane ne za su yi mishi hukuncin cewa dabban da ya kawo ta yi daidai da tamkan shi shari'a ya ce zawar adlin minku a dubo adilai malamai masana ko da ba malamai ne cancan ba amma masana kima an yi sabani shin zai ba da sakamako ne ko ko kima da yawa daga cikin imam abu hanifa ya ce zai biya jaza'un da yadda qur'ani ya ce sakamakon nan imam malik ya ce kima ake nufi ma'anan wannan sakamakon kuma da yawa malaman musulunci da yawa sun tafi akan kima ne domin misali zai iya yiwa idan muka tafi akan fatawan imam abu hanifa a fassara kalmar da zahirinsa misali inda ya kashe barewa to zai ba da jaza sakamako sai ya je ya nemo barewa kamanta in ku aka tafi tafiyan fatawansu imamu malik kenan kima zai bayar wata dabba ne muke da ita mai saurin samuwa yanzu wani kasuwa za ka je ka samu barewa ana sai da ita kaga ba zai yi yana da wahala amma inda za ka je ka samo dabban da ta kai kiman barewa ba zai iya samuwa kaga kenan malaman da suka yi fatawa ya fi sauki ya fi kuma daidai da yadda al'umma suke rayuwa don haka ya kuma yi da wa adlin minku su waɗanda za su yi hukuncin nan akalla dai ya zama ya san shari'a sannan kuma masanin iman dabbobin nan idan ya kalli iman dabban da aka kace zai ci a wannan dabban kudin ta inda naman ta zai kai kaza in haka ne to yayi daidai da a sai dabba na kaza a zo a yi mene a zo a yanka shi a wajen hadaya ya zamo shi ne kwatankwacin dabban da ya kashe ya kuma bihi da wa adlin yanku Allah kalimatul adlu malamai suna cewa wannan kalman adlu watan ana nufin mutumin wanda ya kasance masanin wannan abin amma ana karanta shi da idlu ya kuma bihi da wa idlun yanku malaman lugha suka ce duka ɗaya ne imamu kisa'i yana cikin su da kalman adlu da iglu duka ana nufin mene al-qisqu bi ma'ana yin adalci amma imamu farra amirul mu'minin eh tin nahawi kuma abin ban mamaki shi almajirin imamu kisa'i ne sannan a wannan kalman cewa al-adlu da idlu duka lugatan ne luga ne guda biyu duka harfun basariyun sun tafi akai amma imamu farra ya ce la idan aka ce al'idlu aka yi ma'ainun kasra yana nufin misluhu min jinsihi watan mu kawo tamka daga irin jinsin abin da ya kashe idan ya kashe shi akuya ne to mu je mu nemo akuya kwatankwacin wanda ya kashe amma dole ne abin da zamu nemo ya zama akuya ne amma idan ku aka ce ya kuma bihi zawa adlin shi ko wannan ana nufin ne bi ma'ana misluhu min gairi jinsi idan ya kasance ya kasance wata babban dabba misali ya kasance giwa to ya za mu yi sai mu je mu nemo wata babbar kuma mu zo da ita wanda ta yi daidai da irin wannan kaga ya kuma bi da wa adlin minkum kenan in yayi daidai da wannan shine za a hada in aka hada shi sai ya zamo ya yi daidai kaga in muka ɗauke shi ala wazni wannan ya kuma da wayi zawa adlin bi fathil aini kenan wannan imam farra ridwanullahi alaihi haka yayi wannan don haka ya kuma bihi zawa adlin minkum hadiyan balighal ka'ba wannan kalimatu hadiyan ya zo mansubun ne alal hal balighal ka'bata shi kuma sai ya zamo eh sifa ne na wannan eh na wannan alhal watan hadiyan balig alka'aba balig alka'aba sifa ne na wannan eh hadiyan sai ya zamo kenan in muka fitar da wannan kima na wannan shi dabban da wancan mafaraucin yayi to zai dauke shi sai ya zama na an yi mishi kalada watan kalada shine a sanya mishi wani alaman cewa wannan dabban ba na kowa ba ne na Allah ne ana son a kora shi ya zuwa wajen inda ake hadaya ne za a je a yanke za a yanka shi haka nan ana mishi wani abu kuma a shari'a ana ce mishi al-ish'ar shine a sanya mishi wani alamar cewa wannan dabban na Allah ne ba na kowa bane don haka daga nan za a kora shi ya kuma bihi zawa adlin minkum hadiyan baligal ka'abata har ya zuwa ya je ga sasannin ka'aba ba cikin ka'aban ba zuwa inda ake yin mene ake yin wannan abin da ake ce mishi shine hadaya inda ake yanka dabbobi nan za a kora shi wannan wanda aka yi mishi tamka din wanda shi wannan mai aikin haji ya yi kuskure ko kuma ya je ya yi farautar shi da ganga to sai ya biya wannan ya kuma bihi da waya adlin ba hadiyan bali zalka abati aw kafaratun ba'amu masakin aw adlin zalika siyaman li yadunka wa bala amri aw kafara aw anan tufidu takhyir malaman usulul fiqh sun ce aw anan tufidu eh at-takhyir domin au tana zuwa da ma'anin idda wa min ma'aniha al-ibaha zai ta iya zuwa da ma'anan ibaha halacci misali idan na ce maka iqra nahwan aw tafsiran ka karanta nahwu ko tafsiri kaga anan baka da wani dalili a shari'a da ya hana maka ka karanta ilmin nahwu da ilmin tafsir a hade kaga au anan tufidu eh al-ibaha haka nan ta au za ta iya zuwa da ma'anan almandu a shari'a idan na ce maka tazawwaj a tazawwaj khadijata aw fatimata idan na ce maka ka auri khadija ko fatima idan sun zama uwansu ɗaya ubansu ɗaya ne kaga au anan za ta zama tana tufidul man ta yi ani saboda menene kana da dalili a shari'a shari'a ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf haramun ne ka auri yar uwa uwa ɗaya uwa ɗaya a lokaci ɗaya suna matsayin matanka ba sai sai abin da ya gabata kaga anan kuma tufidu eh alman wannan Allah Allah da yake gaya mana au kafaratun wannan khiyar ana nuni wato tufidu al-ikhtiyar zaɓi ne wanda bai wancan ba to au kafaratun ko ya zo ya kafara la au kafaratun it'amu asharat masakin it'amu sai ya zama badal nashi au au kafaratun it'amu asharat masakin ko ya zama menene ya ciyar da mutum goma kamar yadda muka fito a baya na kafara mai azumi irin kaifiyan yadda aka ce zai ciyar wani na kafara mai rantsuwa shi ma haka wannan zai yi in ma ya tara su ya ciyar da su lokaci daya ko kuma mu koma kan fatawar sai na ali ibn abi talib ya ciyar da su da daddare ya ciyar da su eh da da rana ya ciyar da su da daddare wannan kenan aw iqamu asharati masakin min awsat min awsat ma tut'imuna ahlikum na daga irin tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku idan kuna ciyar da su kaza da madara ne kaga a tabaqatul ulya kenan sai ku ciyar da su irin wannan a tara mutum goma magidanta ko mata da maza ko kuma maza zalla ko mata duka a ciyar da su in kuma a a tsakatsaki ne kila a wajen wasu in kana irin abuja ne ko kana yan majalisu a kaduna kaga shirkafa yar gwamnati ita ce eh tsakatsaki allah idan kuma kana neman ta ƙasa ne kaga shinkafa eh yar hausa kenan to shari'a bai yadda ka ba da 'yar hausa ba bai kuma tsananta maka a mafi ɗaukaka ba an ce tsaka-tsaki ne in ko kana wajen zariya ne da irin shauransu kaga 'yar gwamnati ita ce uliya sannan kuma 'yar hausa ita ce eh wutsa ko ita ko masara in in yayi idan mutane sun fi ta'amuli da masara sai ka ba su ta yi nan an fara asharatu masaki min awsat ma tu'imuna ahlikum na daga tsakatsakin abin da kuke ciyar ma eh ahalikum iyalanku a min auka kuma tudimuna ahalikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba aw kiswatuhum min min asharati masakin aw aw liyazu liyazu aw bala amru aw kafaratu ta'amu masakin أو عدل ذلك صياما نعم وانت غاية aw adli zalika siyaman ko kuma a'a idan ba zai iya siyar wannan ba ba zai iya ba da kiman dabban da ya kashe ba shi wanda ya kashe a matsayin shi mai aikin aji da gangan to siyaman liya zuka wa bala amri yayi azumi liya zuka wa bala amri dan ya ɗanɗana kuskurensa wa bala amrihi wa wa bala amri shine aqibatu amrihi watan dalilin da yasa ya gane kuskuren da dalilin da yasa yayi wannan kuskuren Allah Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ya ce baya yiwuwa da wanda ya zamana yana da halin da zai wancan ya zo ya rungumi azumi ya ce la shari'a an fi son ya biya kiman dabban nan in ta gagara to ya ciyar in ta gagara sandan ya koma kan azumi kenan shi bai dau au littafiyir ba anan sabanin jumhurin malamai sun san tafi akan zaɓi ne ko ya ɗauki kiman dabba ya biya ko kuma a'a ya ciyar da mutum goma ko ya yi azumi wannan shi ne abinda jumhurin malaman musulunci suka tafi a kai Allah a siyaman liya zuka ba ba da amri ku sani fa aballahu amma sala Allah subhanahu wa ta'ala yayi rangwame ya gafarta ya yi tausayi ya yi ji tausayin mu amma salafa ga abin da ya gabata lokacin a farkon musulunci kafin watannan ayan ta sauka alhazai da harami a jikinsu suke farauta su ci naman su siyar har su guzuri to yanzu ku sani aballahu amma salaf wanda kuka riga kuka yi a baya kafin a faɗi wannan ayan ya riga ya wuce amma wanda ya dawo a yanzu fa wa man ada fa yantaqimu Allah min duk wanda ya dawo ya ce zai maimaita wannan to fa yantaqimu Allah min Allah zai masa azaba wallahu azizun zuntiqam lalle Allah al-aziz ne mabuwayi wanda ya fi karfin kowa zuntiqamun mai kamu ne wanda in ya kama ya ce zai azaba to azaban shi na da tsananin zafi Allah ya tsare wannan aya haka take faɗi haka take mana filla filla haka nan shi ma wanda ya zama a yanzu in za mu tabbaka wannan ayar ga alhazawa da suke fakewa da canji su mai da aikin haji su gwama shi da neman kuɗi a wannan lokacin to su ma su sani gayi nan in ma dai ka ba da tamka dalan da kai ka fitar da irin dalan kai sadaka da shi in ma menene ka ɗauki kuɗin dalan ka je ka ciyar da miskinai goma in ma me ka raba mu miskinai goma in ma menene ka yi azumi saboda ka yi irin wannan kiyasan da wannan aya domin shari'ar musulunci saliha ce ni kulli zamanin wa makan wa man ada wanda kuma ya dawo ya mai da aikin hajji a cikin harami da kayan aikin hajji a wajen shi ya mai da shi wasu business center ya kwama su to bayan tabimu Allahu min ya sani Allah zai yi azaba a gare shi domin Allah ya hana bayi su ɗauki maslahansu su cusa da maslahan Ubangiji a wannan lokacin maslahan bautan Ubangiji la ana buƙatan ifrad ne ka kaɗaita Allah bil ibada shi kaɗai a wannan lokacin in ka gama Allah ya halatta mana a yi kasuwanci a yi komi amma ba a kwaɓa ba a yi kiranin ibada da harkar neman duniya shari'a ya ƙi wannan wa man adafa yin taɓimun min duk wanda ya dawo Allah zai mishi azaba mai ratsadi wallahu azizun zuntiqam Allah lalle mabuwayi ne zuntiqami ma'abocin kuma azaban shi in yayi takan zamo mai tsananin zafi iyyazu billah Allah ya tsare mu
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسجارة وحرم عليكم بيت البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى ينا يا منا ينزو an gama bayani dalla dalla filla filla ga yadda Allah ya ce zai jaraba mu ga yanda abu zai kasance wanda ya kuskure wanda ya yi da gangar ga makoman shi ga yadda za a yi a gyara in an samu kari a watan karya dokan Allah sannan ga yadda za a gyara wanda kuma ya ƙara maimaitawa ga yadda Allah zai da shi to wannan a dabbobi wanda suke kan tudun ƙasa kenan yanzu kuma za a ɗauki al'umma a koma ruwa yaya shin ma'ai mai harma da umra ko mai aikin hajji shin ya halatta ya ta'amuli da dabbobi zai iya cin dabbobi wanda suke cikin ruwa ya yi farautar su ya kama Allah yana gaya mana uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ألا أحل لكم صيد البحر الله سبحانه وتعالى يا هل التامك فروتا دبوا بين هو لكم قلنا ألا يا فأيش نجريك كتي يا كو الأمم المسلمين وند كتي ما تحرمي kuma kun shigo cikin wannan watan yanayi na aikin haji ko umra Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyar ta'amuhu lallai abincin da wa'annan ake iya samu na dabbobin ruwa mata'an lakum adune wanda ya Allah ya halatta muku ku ci ku ji dadin shi ku kadai ne wa lis-sayyara ko ko kuna rindina ne karabka ne na masu aikin haji ko masu aikin umra idan aka samo aka baku to ku ci wannan daga cikin shi malamai sun saɓani wai shi wani irin ɗa'amuhu ne wanda Allah ya halasta mu masu aikin haji sa ci na daga abin da ke ruwa wasu suka ce malamai tun daga billadun sahaba da tabi'ai da jamharatul ulama'il umma suka tabbatar da cewa ana nufin ne mai duk abin da ruwa yakan iya turo shi sama wannan ya halatta ga al'ummar musulmi su ci gare su sannan kuma har abinci su ci a matsayin shi na abinci su ji daɗin shi su kaɗai ne ko ko za su ji da su da rundunarsu wanda suke tafiya waɗansu malamai muhaƙiƙun suka ce abinda Allah yake nufi nan kifi ake magana kenan mahajjata babu laifi suna tafiya a aikin hajji a matsayinsu na mahajjata a rijalan ne ko ko rukubanan suna tafi a kafa ne ko ko suna jirage ne sai ya zama da irin wanda suke tafiya a jiragen ruwan nan na yanzu wanda suke biyowa ta mediterranean sea su shigo ƙasar misira sun fito ta tekun a ƙasar spain su faɗo su shigo afirka sai ya zama na suna tafiya a ruwa ga shi kila lokacin sun sa arami da shauransu in sun ci karo da kifi sa yi farautar shi su ɗauka su tafi da shi kwarai shari'a ya yarda saboda menene annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa an halatta mana mutattun dabbobi ko da na ruwa ne ko da sun mutu ne in dabbobi ne na ruwa daga ciki akwai kifi don haka kifi kamar yadda ba haushe yake ce mishi musulmin nama to haka nan yake ba sai ka yanka ba ka haɗu da shi a tudu ka haɗu da shi a ruwa da rai ne ya mutu ne ya halatta gare ka halalun sa'ihu wannan ya halatta gare ka kamar yadda aka halatta ma mutumin da yake ba ma'aikacin mai mai aikin hajji ba ko umra haka nan ma aka halatta ma mutumin da yake eh mai aikin hajji da umra a lokacin da yake cikin harami ko ya cire haramin kafin ya karkar aikin a in a aikin hajji ne zama aikin umra ba zai cire haramin da ke jikin shi ba face ya gama umra gaba daya Allah shine nan Allah yake gaya mana wa hila lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara Allah ya halalta mana mu farauci abin da ke ruwa domin abubuwan da ke ruwa na halittun Allah suna da yawa malaman sayans na musulunci suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara halittu kashi saba'in da biyar da ɗugo da wasu ɗugwanni da suka faɗi kamar irin bincike na irin su farabi su ibn sina da su abu wannan abu hayyan yawanci sun tabbatar da irin wannan suka ce halittun da ke ƙasar ruwa ya fi kashi saba'in da biyar da wasu ɗugo wanda suke cikin ruwa fiye da wanda suke kan tudu kamar yadda duniyan take kewaye da ruwa inda za ka ga mafi yawancin duniyan kashi saba'in da biyar da wasu ɗugonni a wajen malaman musulunci masana ilmin sayan duka ruwa ne tudun bai wuce kashi hamsin da kashi ishirin da biyar ba Allah malaman sayan na yanzu da na da baya kaɗan su ma abin da suka tabbatar ke halittun da ke cikin ruwa ya fi wanda ke tudu kuma abin ban mamaki hal ruwa yadda ya kewaye duniya ya fi su a wajen su ma kashi saba'in da biyar ɗin suna kai shi wasu ma har kashi saba'in da bakwai kaga ashe abin da suka faɗa ya zamo daidai domin su sun lura da abin da alƙur'ani ya fa'idantar ne Allah Qur'ani yana gaya mana akan wannan wa uhilla lakum saydul barri wal bahri wa ta'am uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wa hurrima alaykum saydul bahri barri an haramta muku kuyi farautan dabban da ke tudu wato wanda ba a ruwa bane na ruwa mun halarta muku amma mun haramta muku na tudu domin mun mutu a baya ga hukuncin ma wanda ya je ya farauci dabban a in dai da harami a jikin shi sai ya biya tamka ko ya ko ya ko ya ciyar ko ya azumi to don haka wannan ya tabbata ko da ko ya cire harami a jikin shi matukan bai gama aikin haji ba a wa kurrima alaikum saydul bahri barri ma dumtum hurma ما دمتم حرما ومدة أي مدة إقامتكم في في الحرم ما تكون cikin wannan harami Allah ya haramta muku bai halalta muku ku farautan komi ba abin da ya shafi dabban da ke rayuwa a tudun kasa wattaqullah dan haka kun ji qur'ani na mana bayani filla filla yana gaya mana hukunce hukunce daban-daban dan haka wattaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wanda a shi kaman an tambayi ubangiji wani Allah ke ne ce allazi ilaihi tuhsharun wanda gare shi ne za ku tashi ranan gobe kiyama za ku koma zai saka ma kowa da aikinsa man ya'mal min man ya'mal man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu Allah zai sa kan yama kowa da aikin da ya yi don haka waɗannan abubuwan an haramta muku wancan an halalta muku wani to lura da cewa lokaci ya yi za mu tsaya mu saurari tambaya daidai gwargwado insha Allah abin da Allah ya hore mana mu faɗa da fatan Allah ya sa mu dace to to Allah akwai sanarwa da muke yi a kan abin da ya shafi cibiyar cibiyar ta Abdulhab Educational Foundation watan cibiyar Albadello tana sanar da al'ummar musulmi cewa ana gaya ma al'ummar musulmi da Allah a kawo gudunmuwa wanda za a bai wa marayu marayu muna da su da yawan gaske a cikin a wannan cibiya tamu kuma kullum adadin su karuwa yake don haka ana neman al'ummar musulmi su taimaka da abin da za a ba su abinci da sutura da kayo da sabulun wanki da omo da na guga da kai da duk wani abu ma dai da yake su abu ne mai amfani sannan muna maraba da duk wanda yake ganin zai iya ɗaukar nauyin maraya na karatunsa ko na abin da ya shafi koya masa sana'a a rayuwa muna da su in kana bukatan yara in kana bukatan samari in kana bukatan yan mata duka akwai su wanda duk Allah ya bashi iko ya yi kokari ya yi wannan an zaba zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ana wa katilul yatimi ka hataini da ni da maraya da wanda yake taimaka ma maraya kamar zaliga shi ne don haka muna bukatan wanda zai taimaka akan irin wannan sannan wanda yake cikin zariya kuma akwai gudunmuwa da ake yi shi ma na marayun wanda ake bayarwa shi ma a tsakanin anguwan kusfa da yankin anguwan kusfa wanda ake bayarwa ta hannunmu ko kuma malam lawal shehu aliyu ko malam salim ibrahim ko kuma malam sa'ad tahiru ko malam suleiman kabiru duk waɗannan akwai lambobin waya sha Allah karatu na gaba za a faɗa wanda yake cikin gari zai iya bayarwa su ma akwai gudunmuwa gagarumi wanda ake bayarwa a can akan wanda za a taimaka ma marayu akan abinci sutura a makaya duk dai abin da ya zama da zai taimaka musu ana bukata Allah ya bada ikon taimakawa
mai tambaya farko yana cewa تعالى تعلم إن يوم أن التراويح na'am وأخري وتأجوا وتنتهى في هذا
in mutum ya gama sallar tarawihi akwai a, a, wata addu'a ta musamman da zai yi addu'a ta musamman da zai yi shine kawai ya nemi makan shi gafara a wajen Allah wajen samun tsira da shauransu wannan shine abin da zai yi in ya yi wannan Allah zai bashi lada zai kuma kasance yana zai samu kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama insha Allah
sai tambaya ta gaba wanda yana tambaya ya kan cewa ya ji wasu malam suna cewa idan mutum ya sallah a wajen masallaci sai da sallah No.
wasu kuma suna cikin sa a wasu masallaci da yake da zafin rana No.
a wannan yanayi sun da suka sallah a wajen masallaci ba su da a wanda ya ce sun da ya sallah ba wace bayi da sallah ba haka bane abin ba abin ba haka yake ba shi misali ana magana ne akan hada sahu ko abin da ya shafi wannan abin da ya shafi hada sahu hakika hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da dama sun yi nuni akan cewa mahimmancin hada sahu idan darura ta haifar to ka darura tu qaddaru bi qadariha idan wasu za su iya zama a ciki su zauna su yi ko kuma ku fito a to ba dalili ba ne amma idan ko ya zama na ba zai yiwu ba ne mutane suka fito a a sallar su ta yi ba za a ce sallar su ba ta yi ba haka nan in yanda ya kasance mutane suna bin sallar ne daga nesa kamar matan aure da suke bin sallah daga daga misali suna bin sallah ne daga ina daga gidajensu shi ma sallar su ta yi saboda wannan shine fatawan mazhaban Imam Malik da dama amma ba za a ce wanda ya sallah nan sallar shi ba ta yi ba Allahu a'lam ana da kai kuma da baya cewa a wani irin sako ne idan mutum ya yi Allah zai masa daurin hukumi kuma ya yi sabon yake a duk saban Allah yana janya yana kawo azaban Allah yana kawo azaban Allah mai raɗaɗi don haka mutum ya ƙaurace ma sabo gaba ɗaya Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an tuba ya zuwa ga Allah gaba ɗaya ba wani sabo wanda za a ce azaban shi mai mai dan dama dama azaban Allah da tsanani don haka kar ka yarda ka ce wani kana neman wanne ne mai hukumi wanne ne mara hukumi duka azaban Allah mai tsanani ne mu'mini na ana Aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa ba wai ga wannan azaban ba shi mujarradin ma mujarradin a ce an samu hisabi tsakanin bawa da Allah to shi kanshi wannan babban fitina ne ga musulmi don haka mu kai kokari mu kaurace maka kanmu daga azaba da abin da ya shafi wannan muna fatan Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama alhamdulillah a ana da wani bako yabuwa masu da ke kawo da gyara na wuri akwai a malam zakir yan kudi na alimar yasin da cikin mata da ko su a manyan gobe wanda suke kula da tafiya a cikin magana da ke ya kama da gyara ne masu zarka kuma na kawai da shi na ba da wani tafsiri na ba da tsoron na wuri na ba da lada tsoron na addu'a to Allah ya masa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa fahimta Allah ya kara masa ganewa ya'yan mu duk inda suke Allah kai musu haka duk mai nema Allah ya masa haka Allah ya kara musu daukaka al'ummar mu duka Allah ya kara musu daukaka Allah ya kara musu zagewa Allah ya kara musu jajircewa da dai muna ba da shawara ga shi wannan eh, matashi yaro wanda a yanda yake da himma din nan babban abu shi da'awa zuwa ga Allah babban a hidiman shi shine karatu ba ji ba gani wanda ya shaka kanshi a wannan hidima to minal mahdi ne ilal lahad imam ahmad yana cewa duk wanda ya daukan makan shi da awa zuwa ga Allah mu sani to tun daga shimfiɗan kwanciya ne kwanciya shimfiɗan jarirai ne har ya zuwa komawa ga Allah karatu ya kamata malam zakiru a samu malamai nagartattu a karanta fannoni daban-daban na addinin musulunci muna da fannoni wanda suke su ne ƙashin baya ta da'awa zuwa ga Allah ya wajaba a karanta su da zurfi saboda a san yadda za a isar da sabon Allah daidai kada ya zama na aske in ba a yi domin in aka rasa wannan to za a samu kusuri mai girma amma in aka karanta wannan in Allah ya so ya yarda aka yawaita karatu za a ilmantar da al'umma za a amfanar da sako sai ya isa ba ma ga al'umman arewacin Najeriya ba zai iya game ƙasa ya kai ma al'umman duniya ma gaba ɗaya amma wannan yana kaiwa ne yayin da aka yi da mai da'awa da mara da karatu na kwarai ya zama da duk abin da ya shafi fanni duk abin da ke da alaka da addinin musulunci ya zama da ba wai a karanta shi ɗan kaɗan ba a yi da yawa saboda addini yana da faɗi duka rayuwarmu addini ne alƙur'ani yana gaya mana kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin rayuwarmu gaba ɗaya addini ne ibada ne to don haka yana buƙatar ta ko ina mu san wannan musan me za mu gaya wa mutane me za mu kira su zuwa ga Allah me za mu dora su zuwa ga Allah su ma iyayen namu me ya kamata mu ba su shawara su dora su dora ƴaƴansu zuwa ga Allah to muna kira ga irin wannan iyaye da suka yi himma akan wannan bawan Allah su ma sannan su ƙara himman su wajen kai shi makarantu da ba shi dama da tsaya masa abubuwa da dama domin an samu babban malami a musulunci an masa tambaya an ce bima da adaraktal ilma me yasa ka zama malami ya ce bi abin ganiyin babana na da kuɗi sai ya sai mun littafi ya kai ni makarantu ya zaɓa mun malamai gwaraza in na fara karatu za ka ga malami bai gajiya saboda menene abin matsalolin ki zai tashi ne ya je neman na gida ni kafin in zo an zo da abin da zai zo sai ga malam ya kwance ya zauna lokaci ɗaya sai ka ga yaro ya karatu shekaru wanda malamai wanda wasu malaman ba su samu ba to wannan yana ɗaya daga ciki ai amfani da wannan daman a isar da wannan bawan Allah a wajaje daban-daban a fannoni daban-daban zai iya amfanar da al'ummar duniya gaba ɗaya Allah ya tabbatar masa Allah ya masa albarka kuma Allah ya mana albarka duk mai neman haka Allah ya bashi iyayensa Allah ya musu albarka Allah ya mu neman su albarka alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله